الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يؤتون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون آه وأن آية تاسوك أكن سيدنا عثمان da abdurrahman bin aufin sannan usman bin affan ya ba da kuɗi lokacin da aka karanta manzan lazi ya ƙuradullah ƙardan hasanan akan yaƙin tabuka ya kawo raƙumi ɗari ya ce wannan abin hawa ne kuma da sayar su duka zai kawo kuma ya kawo dinari dubu ya zuba a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana shafa kuɗi yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba da yau ma darra Usman ma fa'ala ba da yau daga yau ni dai na yarda da Usman Allah ka yarda da shi duk abin da Usman ya aikata daga yau ba abin da zai cuce shi to Abdurrahman ibn Auf ya kawo dirhami dubu hudu sannan shi sai na Usman ba shine kadai ranarsa ba ya bayan lokacin da aka ce za a shirya wannan yakin ta buka manzalla ce man jihaza jishal usra falahul janna duk wanda ya taimake mu cikin wannan yaƙi to na ba shi aljanna saboda sai shi sina usmanu sai ce shi kenan na ba da raƙumi dubu sannan akwai wata rijiya biyar ruma manzo Allah sallallahu alaihi man hafara biyar ruma ta falahul janna duk wanda ya tona mana rijiyan shan ruwan mu biyar ruma da ake kenta rijiyar sunanu na ba shi aljanna ya tona wa jama'an musulmi rijiya to shi aikace aikacensa suna da yawa wanda Allah ya masu shaida a kansu na abin da ya shafi kuɗi wata rana a gidan babu abinci manzo Allah sake shigowa har yanzu ba abin da ya canja su har yanzu ya sake shigowa har yanzu to wani sai akan yan kwanaki abincin ba isa a gidan to sallallahu alaihi sallama ya sake shigowa sai aka ce ai ga na usmanu nan ya kawo ya kawo gari ya kawo mai ya kawo dabino ya kawo masa annan ya daga hannu sai ce Allahumma rda an usmanu fa inni raditu anhu ta Allah ni dai ka gana yarda da usmanu kai ma ka yarda da shi to allazina in za ku yi kashe kuɗi saboda Allah to ku koyi da irin waɗannan mutane sayyidina Usmanu Abdurrahman bin Aufin sayyidina Abubakar wanda ya bada kuɗinsa sau uku sau uku yana bada kuɗinsa wajen da aka tashi irin wannan sayyidina Usman ya kawo nasa sayyidina Umar ya kawo nasa ba a zaton kuɗinsa za su kai kamar haka sai annabi ya tambaye shi ashe kana da kuɗi kamar haka sai na umaru sai ce ai na raba kuɗin na gida biyu na kawo rabi na bar wa iyalai na rabi ce Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka sai na abubakar ya kawo nasa ya aji sai na abubakar wannan kuɗi su ne kuɗin ka ce iyakan ma abin da na mallaka kenan yau da duniya duk abin da na mallaka kenan ya ce mai kawar wa iyalan ka ce na bar musu Allah سجي بهذا فضلكم أبو بكر لا بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولكن بشيء وقر في قلبه ke kun da abin da abubakar fi mutane da shi kenan ba ya fi mutane sallah ne ko ya fi su azumi ba a wani abu ne yake cikin zuciyarsa mai nauyi da shi ya fi mutane wato shine imani da sanin Allah to mutane in za su yi koyi su yi koyi da waɗannan mutane allazina waɗannan yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sukan kashe kuɗin nasu ne saboda Allah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan idan sun bayar saboda Allah din kuma ba za su bi su ɓata aikin ba da me mannan fi gori ba ni ne masa kaza ba ba ni ne masa kaza ba ba ni ne masa kaza ba ba ni ne masa kaza ba to mutu ya wannan gori ya rushe ladansa kenan wala azan ko kuma cuta cutarsa da wata muguwar magana kai wannan mutum da yake da mummunan taurari yake na yi masa kaza sannan abu sai juye ya zama kaza na sake masa kaza kai wannan mutum da shi Allah masa kashin tsiya ne masa kaza nan da nan kuma sai juye ya zama kaza na yi kaza ya zama kaza shi ba gori ba ne amma mummunan magana ne game da mutum kai amma dai kai na damu da wannan mutum to irin wannan duka Allah ya hana kai abin ka saboda Allah wanda ka iya saboda haka ne ma nan gaba zai faɗi magana mai kyau ka faɗa mutum mai magana mai kyau Allah ya ba da haƙuri ma ba ni da shi yau Allah ya ba da haƙuri ma ba ni da shi yau ya fi ka bashi ka gaya masa bakar magana allazina waɗannan yin shugana wa fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan bayan sun bayar din ba sa biyar da wanda suka baiwa abin mannan gori wala azan koko magana ta cutarwa ta cutar da zuciyarsa wayannan mutane lahum ajruhum inda rabbihim wato Allah ya ajiye musu ladan su a wajensa shi ya ajiye musu ladan su a wajensa shi kadai ya san abin da zai basu kenan ba wai ɗari bakwai irin na jiya da muka karanta ba a shi ya san abin da zai basu wala khawfun alaihim kada su ji tsoro na wani asa na wata asara wala hum yahzanuna kar su yi bakin cikin kuɗin da suka rasa ko ba su da tsoro a duniya ba su da tsoro a lahira ba su da bakin ciki a duniya ba su da bakin ciki a lahira
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبيه والله جميل حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي والله غني حليم قول معروف كفقاوى من نيمان أبو أورنك miskini ko faƙiri ko wanda yake cikin damuwa ka faɗa masa ƙaulun ma'arufin magana mai kyau khairun min sadaqatin yad'uha azan ya fi ka bashi abun kuma ka gaya masa mummunan magana ku kenan sai ƙarya da mutane sallame daga asibiti an yi wa matata an feɗe matata an yanka min kuɗin a'a ka bashi ka sallame shi ko kuma ka ce Allah ba da haƙuri Allah sauwaje ya fi qaulun ma'rufun magana mai kyau khairun shi yafi min sadaqatin da ba da sadaqa yadda wa azan sannan ka biyar da mummunan magana wallahi shi Allah ghaniyun wannan mutum da yazo ya roke ka fa ka tuna bawan Allah ne bawan Allah ne Allah kuma yana da abin da zai bashi da yawa bai bashi din ba sai ya jarrabe shi ya jarrabe ka ya baka ya hada ka da shi don saboda ya zo wurinka ya yi kuka din ka ba shi kai ka samu lada ubangijin ku ɗaya ne kai ka zama aya gare shi shi ya zama aya gare ka saboda haka ne ma ya kakkarya kafafuwan waɗansu ya ciccire idon waɗansu ya ciccire yatsun waɗansu ya kakkarya gwiwan waɗansu ya talauta waɗansu ya sa waɗansu rashin lafiya su zauna bakin titi suna yi wa mutane wa'azi idan ka ga mutum wanda yake ba shi da kafafu ko ba shi da ido ko ba shi da yatsu ko ba shi da lafiya ko ba shi da komai a cikin tsumma to wannan mutum fa an ajiye shi ne don ya maka wa'azi kai me ya hana ka zama haka Allah ne bai ga dama ba da ya ga dama da kai ne a wurin da yake nan shi kuma shi ne a cikin wannan motar da kake ciki in mota ce in ko wani abu ne to wannan ya maka wa'azi kuma ya tuna maka Allah ba mu sadaka saboda Allah da annabi ba mu sadaka saboda Allah da annabi kaga ya faɗi Allah ya faɗi annabi ya tuna maka to wannan duka ba wai ana faɗin wannan ne don a kwantar da hankalin mutane su zama barata ba ne ko kaɗan musulunci bai yarda da wannan ba musulunci abin da yarda da shi kowane musulmi mai ƙarfi mai ɗan wani abu a hannunsa an ɗora masa nauyin mutum bakwai mutum bakwai ɗin nan na farko akwai nauyinsa a kansa na biyu akwai nauyin iyalan da Allah ya ɗora masa ko uwarsa ko ubansa ko matansa ko ‘ya'yansa ƙanana wanda yake ce da su hukuma sannan kuma bayan wannan akwai nauyin waɗanda suke tsofi wanda suka shigo duniya duniya ta sallame su lahira ba su ɗauka ba ba sa iya wa kansu komai to irin waɗannan in sun zo wurinka kai ma kayanka ne akwai su jirajirai ƙanana wanda ba su nema wa kansu abinci ba ba su da mai ba su to duk wanda suka faɗo hannunsa kayansa ne kuɗu kenan akwai kuma baƙo wanda bai da komai ko shimfiɗar da zai shimfiɗa yanzu ba shi da ita ko ruwan da zai sha ba shi da shi baƙo wannan kayanka ne kai mazaunin gari kuma akwai mutumin da bala'i ya same shi nan da nan yanzu nan da yana da shi yanzu nan an masa gobara bai da komai ko ku barayi sun washe kayansa duk ba shi da komai ya zama dai abin tausayi gashi da ganinsa ka gani a fili shi abin tausayi ne shi da kenan na bakwai da ganinsa ka san Allah ya yi shi ne dama don a ba shi sadaka bai da gaɓoɓin da zai nemi abincin da su da ganinsa ka ga bai da yadda zai nemi abinci to waɗannan su ne kawai aka ce a taimake su amma ƙato da ƙarfinsa in yana bin mutane yana roƙo ana bashi to za a karya ƙasa to in dukkan mai ƙarfi ya mai da kansa mai mutaccen zuciya zai bi mutane yana roƙonsu na zo gaishe ka na zo gaishe ka wa zai wa aiki wa zai wa ƙasa aiki sirna umar in ya samu waɗannan yakan ce musu kai ka bude idonka da kyau Allah baya yin ruwan zinariya ko ruwan azurfa ka ɗauki ka ɗauki gatari ka ɗauki igiya ka je ka wo itace ka zo ka kasa kamar yadda annabi ya umurni yace idan mutum mai rai da mai rai da lafiya da ƙarfi ya mai da kansa mai mai roƙon mutane zai je lahira fiskarsa ba nama duk an cicire wata rana wani ya zo irin wannan ƙato wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kukan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam baka da komai a dakin ka yace ba da komai ya faɗi abin da yake da shi ce dauko annabi ya gonjon kayan ya gonjon kayan nasa ya saya masa gatari yace to maza ka tafi kai wo itace ka ka rika sayarwa ka kawo kuɗin ina tara maka ya ta itace yana sayarwa yana sayarwa aka tara masa kuɗi da aka bashi kuɗi ce kaga wannan kuɗi duk naka ne to haka bai fi maka ba ka zo kana ɓata mutuncin kana roƙon mutane irin waɗannan duka a cikin wannan wani malami wani ya zo ya masa kukan talauci irin wannan sai ce ni ko ina da abin da zan yi maka kai arziki amma sai za ka bi sharaɗi na ita ni duk abin da aka ce in yi yanzu zan samu kuɗi zan yi abin a ce yace ni ko in ka bi nawa za ka yi kuɗi sai ce to samu furar takarda maka rubutu ya samu furar takarda sai kira wani almajiri ce ka je ka soke min takardar nan wuri kaza sai na zo ya ce to na farko dai zan kai ka daji kar ka yadda ka ga kaza kar kaza ta ganka wato ka fita tun ba buɗe kaji ba in ba rufe kaji ba kar ka dawo in ka ga kaza a gida baka tafi gona ba to aiki na ya karye in kuma ka dawo gida ba a rufe kaji ba aiki na ya karye ya ba shi gatari ya ba shi magirbi ya ba shi ya ba shi lauje yace maza kai je kai ta saran itace wanda yake mai kunne kamar da shi mai gufa wanda yake miƙaƙƙe kamar da shi tsamu wanda yake karkatacce kamar da shi shattare ka tara wurin su daban-daban kai ta yi kai ta yi ka sari gona yayi ta yi yayi ta yi yayi ta hadda mana ta faɗi da mana ta faɗi sai ya ba shi fatanya ce maza shuka aka yi ta shuka da ya shuka maza aiki aka yi ta aiki aka yi ta aiki da farko tukuna lauje ya bashi yana yankan ciyawan yin zana da rumbu ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi sannan da ciyawan rumbu da zana ya ƙare sai ya bashi aikin gona ɗin ya ta tara itatuwa da ya shuka ya yi noma shekara ta ya tara amfanin gonansa sai sake ce masa ka tafi maza aikin rumbu aikin zana ya sayar masa na bara ya sayar masa da amfanin gonarsa na bara sai ya sai bawa ya hada masa yace wannan ya rika taimakon ku tafiya tare sai suka zo su biyu su suke aikin tare ya tara masa kaya shekara na uku sai ya saya masa dabbobi ya bar masa amfanin gonarsa na wannan shekara sai ya kira shi yau aiki na ya kare ka zo kaga dabbobin nan naka ne wannan mutum bawanka ne rumbunan ka naka ne kai yaro je ka dauko min takardar nan ta shekara uku da suka wuce da su ci ka gani ba maka rubutun komi ba dama kuɗin suna jikinka ne ka ka motsa su fito ba maka roƙon Allah ba ba maka aiki ba kuɗin suna jikinka ne ka ƙi motsi ne su fito kaga ya zama mai arziki to mutuwar zuciya shi ke kashe mutane ya kashe ƙasa kaga mutum mai ƙarfi da lafiya yana yawo yana ƙarya yana yawo yana ƙarya to wannan shi ke kashe mutane ke kashe ƙasa amma mutumin da da ganinsa ka san lalle miskini ne to lalle ka bashi sadaka wannan shine ake cewa in ka ga bauta mai kyau inda kuɗi ka biya in ka ga bauta ƙarya ka ce a aji a gyara millal wannan alayhi fi wa da fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu wannan wa ra'adha lam yajru lam yala fa wala wala qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhi wallahu alla ghaniyyun mawadaci ne ubangijin wa'annan miskinan da fakiran wato mawadaci ne halimu mai jinkirtar da hukuba ne
يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والذيك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فأنفله كعفل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فطره صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذيك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فآبه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني zannana ta muku abinda na faɗa muku a baya la tubdilu sadaqatikum bil manni wal azi kada ku ɓata sadakokinku bil manni da gori wal azi da muguwar magana mai ɓata ran mutum wanda aka taimake shi la tubdilu sadaqatikum bil manni wal azi kar ku zama kallazi yunfiqu ma da wuriya annasi ku kuna da imani kun ba da sadakar don Allah don taimako kuma daga ba gori ya tashi ya ɓata ko kuma bukar magana ta tashi ta ɓata to wannan ya zama daidai da tun da farko ma ga waɗansu ba sa yi don Allah don a ce wani ya yi kallazi yun fi kuma da riya annasi masu yi don riya wato wancan daban suna yi saboda Allah ne to in gorin ya tashi kuma sukan yi to sai ya ɓaci in bakar magana ta tashi ta ɓata to wannan ku tun da farko shi ba ruwansa da Allah din ba ruwansa da lahiran zai yi ne don a ce ya yi saboda Allah ba kamarsa bai kulle a zuciyarsa ya yi saboda Allah ba shiriya wani abu ne wanda banda Allah ba wanda ya san shi domin idan kana yin abu saboda Allah sai ya kama da riya amma cikin zuciyar kai kana yi saboda Allah ne to yawan yin sannan bai mai da shiriya ba in kuma ka ce kai yanzu in ina yi mutane za su ce na yi riya zan bari to wannan kuma kai muguwar riya wanda ba su da amfani domin kana so a yabe ka kenan a ce aiwa da shi ba abin da zai baka ma ai sai ya buya sai a koyi zai ba in zai ba mutum ma sai ya buya baya so ma a sani a'a kai dai saboda Allah ko a sani ko kar a sani kai dai ka kulle saboda Allah kai kallazi yunfiqu ala riya annafi wannan mutum wala yumin billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah da ranar lahira ba cikin wannan bayarwa nasa da yake yi wala yu'minu billahi fa masaluhu misalin wannan mutum da wannan sadaka tasa Allah ce bari muka misali a samu wani katon dutse wanda yake dutse gogagge wanda yake fa'a gogaggiya a tara yashi a kanta ita fa'ar an tara yashi a kanta sannan a kawo hadiri mai ƙarfin gaske ya buga akan dutsen nan a ga ƙasar nan za ta saura akan dutsen nan akan fa'an nan gogaggiya ba za ta zai saura ba da to abin da ya ajiye din dama can ba a gona ya ajiye irin mutumin jiya ba sai ya ajiye akan fa'a fa'an kuma sai Allah ya kawo hadiri mai ƙarfi ya buga akan fa'a sai abin ya tafi tukallazi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله مثالنسا كمثل صفوان كمان فآتي غوغجيا مسنتي عليه تراب wanda aka zuba ƙasa wata turbaya akan wannan fa'ar fa asabahu wabilun sannan aka samu babban wabili babban mamako ya bugi wannan fa'ar yaya zai rige wannan kasar akan fa'ar fa asabahu wabil fatarakahu salda bayan an ɗauke ruwan nan sai dutse ya koma da santsinsa kamar yadda yake da lokacin da ba zuba ƙasa ba sai su koma kamar yadda yake da fatarakahu salda to masu yin masu ba da sadaka ba dan Allah ba don dai a faɗi sunansu don dai a ce ba kamar su ba su sa imani a zuciyarsu ba to la yakdu ala shay'in ma kasabu ba za su samu komi ba a cikin abin da suka yi ba abin da za su samu a lahira a cikin wannan abin da suka yi la yakdu ala shay'in ba za su samu komi ba a ciki wallahu Allah la yahdil qawmal kafirin wato waɗannan irin halaye mutum yayi abu ba imani wannan hali yana kama da halin kafirai ka kashe kuɗinka ba don imani ba allazina kafaru yunfiquna ma rabbi suddu asbila fa yunfiquna summa takun anhu hasratan ka kashe kuɗinka ba dan Allah ba don imani wannan yana da hali ina da hali irin na halin kafirai ko kuma hali na butulci Allah ya yi maka ya fifita ka akan mutane ya baka arziki maimakon kai aiki saboda Allah sai kana yin butulci kana yi ba don Allah ba allazina yunfiquna ma rabbi ya annasi ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا duk mai yin irin haka to an mai da shi dan uwan shedan za a hada su tare da shedan domin ya zama mubazzari innal mubazzirina kanu ikhwana shaytan wa kana shaytan ka innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbi kafura la yakun la ma kasabu wallahu sani Allah la yahdi alqawmal kafirina Allah baya shiryar da mutane masu halin kafirai zuwa aljanna lokacin da kowa zai karbi ladansa ya tafi aljanna shi Allah ba zai ganar da shi inda zai samu ladan kuɗinsa ba balle ya karba balle ya tafi aljanna ba ma nasa Allah ba ya shiryar da kafirai ba a'a ko yau din Allah shiryar da kafirai wuri na sun zo su musulunta la ya zai kamar kefina ba ma nasa Allah ba ya shiryar da kafirai ba a'a ko yau din nan kafirai sun zo wuri na sun musulunta a Allah ba zai shiryar da irin waɗannan mutanen hanyar da za su samu ladan infaƙin su ba
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربوة فأصابها وابل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت لها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير kaji misalin wanda suka ba da kuɗinsu don riya don su yi suna yadda abin yake kabar wanda ya zuba ƙasa ne ma wannan ƙasa kan ko a gona aka shuka za ta tsiro ne balle akan dutse dutsen ma wanda yake gurjejje wanda yake mai santsi a'a wanda yake bayarwa saboda Allah shi kuwa masallacin su kuna wara mubtila amar datillahi masu ba da dukiyan saboda neman yardan Allah ka masar jannatin bi rubbatin asabaha wabilun fa'atatu laha dhifain kawai misalin mutumin da ya samu gona mai kyau akan tudu mai kyau gonar akan tudu ko bakin kogi ko wata gona mai taki fasa ba wabilun fa'aftu laha dhifain wato da ya shuka irin abin da ta bayar na bara bara abin da aka samu buhu ɗari ne to bana da Allah ya sa aka samu taki aka samu aiki aka samu ruwa ya kai ai buhu bai san aka samu faɗa a tukla ha bai bai sai ta ba da gurgurun abin suke bayarwa kamar kamar haka sau biyu saboda imanin da mutumin yake da shi ga imani ga neman yardan Allah sai gona ta ba da ninki biyu ko saboda imani kadai ma za ta ba ninki guda to ga yardan Allah ya hada ga imani ga neman yardan Allah mun riga mun karanto dai can baya masu imani suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar mabiyan su ko suna masu cewa wa minan nas man yashri nafsuhu tina mardatillah saboda haka gona ta ninka biyu ga imani ya bayar ta kawo yardan Allah ya sa ta ninka ittiga mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kuma sun tabbatar da abin da suke bayarwa dinnan saboda Allah suke bayarwa kuma sun san Allah zai saka kamar sai jannatin birubati na sabawa bin kamar gona ne mai kyau a tudu fa asabaha wabilun fa asbil hadhihi shay sai ruwan mamako ya ishi gonar ta abin da take bayarwa na amfanin gona ninki biyu fa illam yusibha wabilun fatal kai wannan irin gona ko da ba ta samu mamako ya gama ba ko da ƙananan ruwa ake yi to lalle wannan gona za ta bada amfani ko ƙananan ruwa ake yi ya bi juna ba fari to wannan gona za ta bada amfani balle fa in ana samun mamako fa illa misawa bilun fatal wallahi ma ta'un basir ya ku jama'a ku mai da hankali fa wallahi shi Allah basirun yana gani bima ta'amalu yana ganin abin da kake aikata duk abin da kake yi saboda Allah Allah yana ganin ka har cikin zuciyarka in ka yi saboda Allah ya sani in ka yi saboda wani abu na Allah bai ya sani to wannan an ba mutane tsoro kuma an ba su alkawari cewa ka yi saboda Allah Allah ya gani ka yi ba saboda Allah ba ka kaɗe Allah ya gani
يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب عيثار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ياكم مؤمنين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي kar ku ɓata sadakokinku da gori da cuta yanzu a cikinku wa yake son ai wadda a duk an ta kullu jantu min nasil ma'anabi a cikinku wa yake son yana da gona mai kyau tana cike da dibino dibino yana da yawa ya aifi ya'ya masu yawa akwai inabi inabi da yawa ya aifi ya'ya da yawa sannan shi kuma ya riga ya zama tsoho yana tsoho kuma sai ya samu ya'ya ƙanana tsoho ne ya tsoho ba zai iya nema kansa abinci ba kuma ga ya'yansa ƙanana ba su isa neman abinci ba shikenan wannan gona bayan ta yi kyau ga inabi ga dabino ga duk abubuwan da ake nema sai aka samu ta iska mai muni mai zafi ta bi takan gonan ta kashe abin da ke gonan duk ta halakar gaba ɗaya duk gaba ɗaya gashi tsoho ya wuce neman abinci ga yara ba su yi neman abinci ba ga gona ta halaka wa yake son irin wannan abu ya same shi babu ko to duk wanda zai ba da sadaka ya bayar saboda Allah lahira za ka ba ka da kowa a can sai abin da ka gabatar ba ka da kowa a can sai abin da ka gabatar ay waddu ahadukum an takun lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat ba wai dibinan kawai da inabi ba ga ruwa na gudu a cikin gonar dukkan kayaye kayayyakin lambu da kayan itace masu tsada akwai su a cikin gonar wa sabu al-kibar wa lahu zurriyatun du'afa ga tsufa ya kama shi ga ƴaƴa ƙanana ba su kawo ƙarfi ba fa saba isarun fi narun fatarqa ita gonar sai aka samu wata mummunar iska mai wuta sai gonar ta kone gaba ɗaya babu sauran komai a cikinta wa yake son haka ya same shi isarun fi narun fatarqa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun irin waɗannan misalai tun daga cewa masallazina yin kuna walon fi sabila kamar sa habbatin ambatar sabba sanabil har zuwa inda muke nan haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku je ku yi tunani ku yi hankali ku yi abin ku saboda Allah in ka yi abu saboda Allah guda ɗaya aƙalla Allah zai ninka shi goma ya ajiye maka fiye da wannan zai ninka shi ɗari bakwai ya ajiye maka fiye da wannan zai ninka shi miliyan biyu ya ajiye maka fiye da wannan zai ajiye maka ne ba lissafi saboda yarda ta riga ta shiga tsakaninku kai nasa ne shi naka ne inna Allah ma'as sabirina kai na Allah ne Allah naka ne to haka Allah yake mana bayanin ayoyinsa don mu je mu yi ta tunani ayyul ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد داما الله جاو هنكلي يكي ينا في وجبت أبو sai ya jawo hankulanku ya jawo hankulanku kun gane ya zauna muku to sai ke to farilla haka yake yi da azumi haka yake haka yake yi wajen sallah wasta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin kamar yace hafizu ala salawati ku aqimu salata wa atu zakata to nan kuma yayi magana bayarwa din bayarwa din to yanzu zai faɗi maganar yaƙi sai ce wasu mutane sun tafi sun gudu wai suna jin tsoron mutu Allah ce ku mutu to a nan zai faɗa mana maganar yaƙi kenan to nan ko ya riga mana shimfiɗan bayarwa saboda Allah da yadda zai zama in ka bayar kai gori yadda zai zama in ka bayar kai maganar cuta yadda zai zama in baka bayar don Allah ba don mutane ka bayar Allah ga yadda zai zama yanzu zai ce to tun da an fi koyin mara da nakum a wani malamai sun yi magana sun ce shin dukiyar sata dukiyar haramu shi ma arziki ya ta wa yanzu harala wal muharrama a duk abin da ka gani a hannun wani inda yace nawa ne kuma kowa yadda nasa ne sai Allah ne ya bashi ko ta hanya mai kyau ya samu ko ta hanya mai muni mu da hannunsa muka gani to dole ya fidda zakka kenan biya ya take lalle ya fidda zakka balle wanda ya samu ta hanyar halal din an jiku min tayyibati ma kasabtum ku fidda zakkar abubuwa waɗanda suke naku na halal wanda kuka wanda suke kuka tsuri saye da sayarwa wato nan zakkar kuɗi ta shigo kenan a cikin kowane kowane kowane dirhami mai tan ga yadda za a bayar a cikin kowane dinari ishirin rubu'ul ushiri za a bayar wato kowane in kana da naira dubu arba'in to dubu ɗaya ne ya waje kanka bana sun ce nisabin wajen dubu goma sha bakwai ne nisabi na farko wato marasa kuɗi masu neman balaga suke tambayan irin wannan tambayoyi ba wanda suke da kuɗi ba to in kana da dubu arba'in dubu ɗaya ne zakkansa in kana da miliyan arba'in miliyan ɗaya ne zakkansa in kana da kowanne dai wato in ka kasa kashi goma ka fidda ɗaya guda ɗaya ka kasa kashi hudu ka ba da kashi ɗaya ka bai da uku cikin naka wannan shine zakkar kuɗi kuma idan mutum bashi ya cinye kuɗinsa gaba ɗaya to ko da da kuɗi a hausa ba zai fidda zakka ba sai dai in yana da wasu abubuwan da za su za su za su za su kamar yadda kuɗin da ake bin sa a cikin abubuwansa to wannan sai fidda kuɗin da suke hannunsa ko da ana bin sa bashi wato da kuɗi a wato kuɗi in mutum ana bin sa bashi in ana bin mutum bashi bashi ya cinje kuɗin mutum to ba zai fi da zakka ba sai dai in yana da wasu abubuwan da za su yi makin wannan abin da ake bin nasa bashi amma ban da amfanin gona amfanin gona kam don ana bin ka dami ashirin to in ka in ka noma dami hamsin sai ka fidda zakka ka biya su dami ashirin ɗin su ka riƙe sauran shi noma kam haka kuma dabbobi don ana bin ka bashi za ka fi da zakkan dabbobi to annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu da alqur'ani yace an fiku ya ce aqimu salata wa zakata to annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai gaya mana raka'o'in da za mu yi yace mana azhar ku yi hudu in ba wurin tafiya ba in wurin tafiya ne ku yi biyu la'asar ku yi hudu in wurin tafiya ne ku yi biyu kasar kenan magariba ku yi uku isha'i ku yi hudu in a wurin zaman gida ne in a wurin tafiya ku yi biyu asubahi ku yi biyu ga wurin da ake bayyana karatu ga wurin da ake koyewa ga yadda ake sallar juma'a sallu ka bara aitu muni usalli wajen zakka kuma shi zai gaya mana in dukiyar da ake fitar da zakka da wadda ba a fitarwa da gwargwadon yadda za a fitarwa kowace kamar yadda muka yi maganar zakka dai tana daidai da arkanin islam guda biyar din nan kuma tana daidai da rukunin mutum mutum yana da kai inda tauhidinsa yake kullum kana ji yana ce hu hu hu hu hu hu hu hu hu wajen numfashi mutum yana da kirji inda gaskiyarsa da ƙaryarsa take in nan yake haɗuwa da Allah nan yake haɗuwa da shedan nan ne wurin sallarsa zuciyarsa kenan sannan cikinsa wurin zakka kenan farjinsa wurin azumi kenan kafafuwa da hannaye wurin haji kenan ta'ayi da tafiya da sallah to fidda kai shine zakkan wannan tauhidin sannan zakkan kuɗi shine na sallah wato wanda yake cikin zuciya din nan zakkan abubuwan ci shine na ciki din nan zakkan dabbobi shine farji din nan zakkan abubuwan da ake tonowa a ƙasa to shine kafafuwa da hannaye din nan to fetur ana fitar masa da zakka wurin zuciya a airi kazi ne kumusi za a fitar masa wurin zuciya a zakka za a fitar masa domin zinariya ne kamar zinariya ke nau'i ne irin na zinariya ma'adini ne kayan ma'adini ana fitar masa da zakka in an ɗauke shi kamar kuɗi to rubut ushuri in an ɗauke shi kamar rikazi wato ajiyar mutan da to kumusi za a fitar an ji kumin ɗayi ba ce ma aka sattun to kowanne dai in an je wajen malamai za su faɗi yadda ake fitarwa awakin yadda za a fitar musu da su da tumaki shanu yadda za a fitar musu da su da muturai raƙuma yadda za a fitar musu da yadda nisabin su yake duk malamai za su faɗa an fi kumin ɗayi ba ma ka sattun wa min ma aka na da kuma da abubuwan da muka fitar muku daga ƙasa shine kayan zinariya da azurfa da abubuwan albarkatan ƙasa a wani ma aka yana kuma wala ta yammumul khabisa min hutufiqun wajen ba da zakka ko wajen ba da sadaka kar mutum ya nufi mai muni ya ɗauka ya bayar idan za ka bar zakan dabbobi ne kada ka dubi marar lafiya ramamme ka bayar kada ka dubi babbar saniya ka ce ita za ka bayar a'a matsakaiciya dai gwargwaron shekarun da aka faɗa ka dubi matsakaici haka kuma a cikin hatsin in an je ɗaurin hatsi lokacin da ake fi da zakan dammuna akan kasa hatsi kashi uku akwai wanda ake buturi da ake tarawa daban akwai wanda ake kiransa hatsin ruwa wato na abinci akwai hatsin iri na ajiya to ba a ce ka fitar da na farkon nan ba ba a ce ka fitar da na ukun nan ba a na tsakiyar nan a cikin zaka a cikin zaka fitar zakka sai dai na irin nan shi ma in ya kai zakkarsa ka fitar da zakkarsa daban kuma komi za ka bayar dai ka dubi wanda lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kana son biyayya ka da Allah ta yi kyau to in za ka bayar ka dubi irin wanda kake so ka bayar a cikin irinsa kar ka dubi mummuna wanda kai in an biya ka bashi da shi ba za ka karba ba in kana bin mutum bashin damuna masu kyau ya kawo munanan damuna ya biya ka ba za ka karba ba in ka kawo in kana bin bashi mutum takaddu masu kyau ya kawo ya gagun takaddu wanda ba a karɓar su ko a gidan mai yayi lissafi ya biya ka ba za ka karɓa ba to saboda haka kai ma irin wannan takaddu in zaka bayar sadaka ba irin zaka bayar ba irin wanda kake son da zaka bayar irin wanda za ka karɓa a ko ina din wala tayammumul khabitha kada ku nufi munanan abubuwa ya zama min hutun fiqun a ciki za ku rika bada sadaka a'a walastum bi akhidhi illa an tubidu fihi ko da ana bin ku bashi ne an ko da kuna bin mutane bashi ne in aka kawo muku irin wannan in dai ba ku yi karfin hali ko rinsa ido ba sai dai in kai karfin hali ka rinsa ido kace to in na kai wannan din ma yaushe zan ba zai bani wani wai da garan karbi wannan da da in rasa fa wani in rufe ido na karbi wannan din illa an tughmidu fihi in sai dai ku rufe ido sannan kuke karban irin wannan to kar ku ce za ku ba Allah irin wannan illa tughmidu fihi wa'alamu ku sani fa anna allaha ghaniyun hamid Allah shi mawadaci ne da yake ce ku bashi ku bashi din nan wai ba gurin bashi da shi bane a yana sai wadata ku ne a lahira hamidun kuma shi abin godewa ne mala'iku suna gode masa ko ku ba ku gode masa ba ya ba ku arziki ya ba ku musulunci ya ba ku lafiya ya ce ku yi sallah ya ce ku yi zakka idan ba ku ba da zakkan nan ba ku gode wannan ni'imomi da Allah ya ba ku ba to ko ba ku gode wa Allah ba Allah yana da wasu gode masa
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أتكم ما ستركن akwai wanda suke yin ciniki da Allah wanda su ne masu hankali akwai wanda suke ciniki da shaidan wanda su ne wawaye amma suna kiran mutanen da suke yi da Allah ɗin wai su ne wawaye in za ƙila mu'aminu kama amanan nasu ƙalu anuminu kama amanan subaha ƙara innahum subaha to الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء wallahi duk maghfirta min fadla wallahi wasin alim shedan kullum yana tare da kai dan adam ne duk wal faqara in zaka ba da zakka ko zaka ba da taimako ko zaka ba da sadaka zai taimaka wasu wasi kar ka yadda in ka biya waɗannan kuɗin ka zai kare in ka biya musu za su tsiya taka in ka biya musu za su tsiya taka ɗazun nan ma wani ya zo jiya ma wani ya zo in an jima kaɗan nan ma wani ya zo ka tsakura kawai ka bashi amma in wurin da za ka yi suna ne sai ka karbi la sai ka kace fu na ba da miliyan guda na ba da miliyan goma wurin da za ka yi suna kenan ya ido in in za ka bayar saboda Allah shi din shi za ka yi talauci ya zuga ka ya zuga ka shi karka za ka za ka lalace in ka je waɗannan an ba zai kare ba amma wurin da zaka zaka suna sai ta zuga ka ya ta zuga ka wa ya ban bulfasha ya zuga ka wajen da za ka yi suna ko kuma a bayan ma ya zuga ka inda za ka yi sunan sai ma ya sa ka ka ɗauki wani gida mai tsada ka aje karuwa kana kashe mata kuɗi ga masu neman abincin da za su ce ka hana su shaytanu in kun faqara wa ya'murukum bil fasha in za ka yi saboda Allah ya ta zuga ka ya ta zuga ka ce ya ta baka tsoro za ka tsiyace za ka lalace za ka tsiyace ka fasa amma kuma inda za ka yi suna ya zuga ka bayar da yawa ko kuma ya sa kai wani munan aiki ka ɗauki matar banza ku tafi ingila ku je ku ta kashe kuɗi a hotel ga miskina a garin ku ba su da abinci ya yi dukkan faɗar ya burkun bil fasha ya kai musulmi kai ciniki da Allah kada kai ciniki da shedan kai ciniki da Allah wanda zai karɓi abin ka guda ɗaya mai da shi ɗari bakwai ya mai da shi dubbai ka je lahira ka samu abin ka ya ji maka ka zama kawan mutumin nan tsoho mai yan ƙananan yara wadda gonarsa ta ƙone yanzu ba da makoma yara ba su ta neman abinci ba shi ko ya wuce neman abinci sun lalace sun tsiyace gashi ɗazu ɗazun nan yana da abu yanzu ko ya tsiyace ɗazu ɗazun nan kana da abu a duniya yanzu ko ka mutu ka je lahira baka da komi to a mai da hankali kai ciniki da Allah kada a yi ciniki da shaidan duk abin da muke yi saboda Allah shine ma'anar sa ikhlas wa amru lillahi abdullahi mukhlisina huddina ash-shaytanu yuzuku al-faqra الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا أما الله يديمك القور غافر دفللا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه شيطان إنك بأسبو دشي tun daga wuri ma ba zai ce zai zai baka wani ba zai ninka maka ba amma Allah daga lokacin da ka bace banda wanda ka bayar dinnan to zan ninka maka a duniya ma sai na ninka maka ba za a gurbin inda ka bayar ba balle balle lahira wanda ya je lahira zan ninka maka su ninki ninki wurin da ka ba na duniya ko zan cika wurin da wanda ya fi wannan haka wani malami malami ne amma kuma sai ya zama a cikin matsuwa halinsa yake sai ce ni na san abin da yasa aka yi haka sai aka tambayi argata me yace yadda na sani shi Allah yadda yake yakan zuba maka arziki da yawa a ka sannan ya zuba maka wanda bai kai wannan ba a kafaɗa sannan ya zuba maka wanda bai kai wannan ba a hannaye in ka rike na hannaye na kafaɗa ba zai dawo hannu ba na ka ba zai dawo ka faɗa ba in ko ka miƙa na hannun nan ka san dama na kafaɗan ya fi na hannun yawa sai ya turo na kafaɗan nan ya dawo ya cika hannu fiye da wancan sannan ya turo na kai ya dawo kafaɗa sannan ya jibgo wani mai yawa fiye da na da in ka dinga yi ya dinga yi in ka dinga yi ya dinga yi in ka rike ko sai ya rike yadda kake jiya haka kake yau yadda kake bara haka kai ke bana wanda ya ciniki da Allah ya ci riba duniya da lahira الشيطان يدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله شي الله يعدكم يدي muku alƙawarin maghfiratan in ka bayar ya maka gafara ya karba ya ninninka maka wa fadlan kuma ya ƙara maka falala wa yuti min ladunhu ajran azima ya baka lada mai yawa wanda ya wuce lissafi ya fassabi ajran bi ghairi hisabi mafarka min qafalla wallahu shi Allah wasi'un alim shi mai yalwan arziki ne kuma shi ya shi ya san wanda ya cancanci a yalwata masa arziki din
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب دما أني مغنن sarauta da masu sarakuna na banza da na kirki a maganan attajirai masu kuɗi na banza da na kirki sannan sai a kawo maganan malamai su a faɗi na banza a faɗi na kirki a yutul hikimata man ya sha wa man yutul hikimata faga dute khairan kasira wa ma yadhakkaru illa ulul bab shi Allah shi ke ba da ilimi wa wanda ya ga dama shi ilimin nan in ya haɗu da aiki to ya zama hikima ya yi yawa in ko bai haɗu da aiki ba sai ya zama ɗan kaɗan komi yawansa kuma utitun min ilmi illa qalila yutil hikimata man yasha Allah shi ke ba hikimarsa wanda ya ga dama hikima in ta haɗu da kitab saboda haka ne in ka dubi tafsirai kamar su zabul masir sai su ce maka wannan wuri ana fassara shi da abu guda goma sha ɗaya hikimata ɗin nan to kowanne da abin da ya koro ake haɗa shi yuti da hikimata shi Allah yana ba yana bai wa haddace qur'ani wanda ya ga dama a cikin goma sha ɗaya ɗin akwai wannan yana bai wa wanda ya ga dama haddace qur'ani yana ba wanda ya ga dama sanin ilimin hadisi hikimata ne yana ba wanda ya ga dama aiki da sani aiki da abin da ka sani duk hikimata ne wa man yutal hikimata duk wanda aka bashi alqur'ani ya haddace shi kuma yayi aiki da shi ko aka bashi ilimin hadisi ya haddace shi yayi aiki da shi ko wani ilimi na addini na furu'a yayi aiki da shi ya haddace shi yayi aiki da shi ko bai haddace ba yayi aiki da shi to wannan fakat utiya khairan kasira hakika an bashi alheri mai yawa ilimi kam dangane da ilimin Allah ilimin mutum dan kadan ne kuma utitu min ilmi illa qalila amma ilimi in ya haɗu da aiki to sai ya zama hikima hikima kuma ta zama alheri mai yawa fakat utiya khairan kasira wa ba yadhakkaru ba wanda zai tsaya ya tunanin irin waɗannan abubuwa illa ulul albab sai masu ƙwayar hankali mun riga mun yi bayanin hankali na dan adam dai yadda yake kamar shi yadda martabar dan adam din yake shi dan adam kamar yadda ka ganin nan shi duk mutumin da ka gani ka san shi kamar yadda kuke gani nake ganin kudin nan to ba ni kuka sani ba ba ku na sani ba ni ina ciki ne ku kuma kuna ciki ne wannan buhunka nake gani kai ma buhuna nake gani kake gani ba ni bane ni ina ciki ne ɗayan mu yanzu in ya kwanta ya mutu aka girgiza aka girgiza ba ba bambanci tsakaninsa da bacci sai ce ai ya tafi a wanda ka sanin kan bai tafi ba gashi wanda ka sanin kan bai tafi ba gashi ashe mutumin yana ciki ne dama ba a ganinsa buhunsa ake gani to yadda wannan mutumin yake na zahiri to haka buhunsa ma yake akwai asiri akwai ruhi akwai hankali akwai zuciya akwai zatin jiki to yanzu yana jin hausa ko zo zo kai haka ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa kana jin hausa ko tun daga zuciyarka har bakin ka kace ka tabbata Allah shi kadai ne Allah shi ne ake bauta masa da gaskiya da cancanta shi kadai yayi komai yayi kowa ka tabbata ko kuma shi kadai ne ya aiko annabi Muhammad da wannan addini da muke yi ka tabbata ko annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne ruhu ne daga Allah yadda kowace mace in ta yi ciki Allah ne yake jefa ruhu a cikin ta ba mijinta yake jefa ruhu ba ko to haka Allah ya jefa ruhun nan a cikin Maryam ta aiki Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ka tabbata ko alhamdulillah mun ne muka furta ka zan musulmi menene sunanka Rabi'u Muhammad Sad Muhammad Rabi'u shikenan Muhammad Rabi'u da ka taɓa musuluncin ne ka bari to shikenan yanzu ka shiga gaba ɗaya kenan yanzu wani Muhammad yanzu abin da yake akwai zaka je kai wanka in kai wanka za ku ya maka sallah biyar kullum sau biyar sallah za ku ya maka sannan ku wannan irin wanka da zaka yau har cikin kunnen ka har ko ina sai ka yi wankan nan ka wanke in ka kwanta da matarka yanda ake kwana da mata to dole sai ka irin wannan wanka sannan kai sallah wannan za a gaya maka yadda ake sallah biyar kullum da Allah baka dukiya kai zakka kuma yanzu ba za ka sha ruwa ba har rana ta faɗi da dare za ka yi niyyar mu karasa wannan azumi tare da kai sannan kuma Allah ba ka kuɗi kai haji duk abin da yake ba wajen musulmi yanzu ba wajen ka kamar cin naman alade kamar shan giya kuma dukkan musulmin duniya yau ɗan uwanka ne alhamdulillah Allah ta rike mu ka tambaye masaukin mu za mu baka wani tsallin da za ka yi riga ko shi dan adam iri biyu ne ga wanda kake ganin nan wanda yake da kai wanda yake da kirji yake da ciki yake da farji yake da kahuwa da hannaye to wannan akwai waɗansu lada'is nasa shine sirrinsa da ruhinsa da zuciyarsa da hankalinsa da zuciyarsa da zatin jikinsa to idan mutum wancan mutumin da yake ciki idan mai rai ne da lafiya to sai ka zama musulmi in ko ba shi da rai ba da lafiya to ba za ka zama musulmin kirki in ba da rai mutum zai zama kafiri in mu illa kalan an abinda duk za a yi magana na lahira ba za ka ji ba don babu wance mutumin ya riga ya mutu to shi ainihin wannan ruhi wanda Allah yake jefowa daga gare shi bai san kowa ba sai Allah bai sabon Allah ko bai son a sabi Allah to wannan jiki shine tarkacen halitta ne suka taru suka yi shi dama tarkacen nama da mai ne da shinkafa da menene aka ci aka tace aka yi maniyi aka hada maniyin guda biyu aka gina mutumin aka kuma ana ana ana girmama shi kuma ana zuwa masa nono da abinci da nama ya girma to shi abin da ya sani halitta wannan halitta su ne suka gina shi da ikon Allah su suka raya shi su suke ba shi jin daɗi in bai yi sa'a ba duk hankalin zai koma cikin waɗannan abubuwan da suka gina jikinsa dama su ne iyayen da suka ci aka tace aka gina shi su ne kuma suka ci gaba da raya shi har zan mutu to wancan ruhin shi wahayi ne abincin idan wahayi yana zo ko zai ka auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadribal kitabu wa iman in yana karɓar wahayi yana jin wahayi daga daga annabawa zuwa malamai yana ji to sai wancan mutumin ya zama yana da rai kamar yadda kake jin daɗin duniya kana jin daɗin lahira har ma ka san lalle kamar yadda ka san masu neman sarauta sun san sarauta ta fi kuɗi su kashe kuɗin su don neman sarauta haka za ka mai duniya kan zai da lahira ba ni duniya sai hankalin ka fi komawa wajen lahira ɗin ta wancan ruhi ga irin wannan mutum shi ainihin jikin nasa zuciya tana gaba hankali na gaba da zuciya in musulmi ne in kuwa musulmi bane hankali na ƙasa da zuciya sannan sai ruhi sannan sai sirri to shi hankali shi ke haskawa mutum in wajen Allah za ka tafi shi zai haska maka amma fa nassi ne a gaba nassi yana tafiya hankali yana bi idan ya gaji nassi zai ce za ka ya huta shi hankali shi abokin tafiya ne amma ba kowane wuri sai ya je ba shi nassi shi ne a gaba hankali yana bi amma harkar duniya kullum hankali ne yake bi in ya je ya gano abin da amfani zai faɗa zai zai faɗa ayi ya faɗa zuciya ai abin da amfani sai zuciya ta yadda zai ayi aiki in ya je ya gano ba amfani zai je ga zuciya zuciya sai ta yadda sai a kiyaye shi ko nafsi shine zai tafi hankali kira hankali ya nuna masa in ya gane ya gane ai aiki saboda Allah in bai gane ba ce ban gano ba sai ce nafsi ce dakata abin ba irin na gane ba ne misali irin wannan idan ka tambayi hankalinka shin dan menene in mutum zai sallah ya kan yi ya kan yi alrami ce a ai kowa ya san wannan ku zo zan tafi inda kulban zidin ai ko fadan mutane za ka ya kamata ka canja kama kai kama da wanda ya wanka ko da ba kai wanka ba kai kama da wanda ya wanka ko da ba kai wanka ba shine ma'anar alwala ai ce to shikenan na gane wannan to sai ana nan ana nan sai mutum aka ce wai yayi tuza yayi tuza aka ce alwala ta mutu a'a sai aka ga hankalin kai ki to lalle wannan gane wannan ashe ya kauce ban gane ba ashe sai ka ce yana neman ruwa ne zai sake alwala wannan alwala ta mutu ga kuma gemun sai yana diga da ruwa ba hankali ce to wannan kan ban gane ba haka ce lalle ba wurin ganewan ka bane sai da yanayin ruwa ya rasa sai zai ta ya ta ɗiban ƙasa yana maka a fiskarsa da hannayensa wuri masu kyau ɗin yana ɓata su kuma da ƙura hankali ce zukan na na na ɓata gaba ɗaya ban san abin da ake yi ba to a wannan wuri ne ake ce hankali ya dakata ta abudan ba irin fannin da yake ganewa ba ne to kullum sha'anin addini nassi wato maganan Allah da maganan annabi da maganan manyan malamai shi yake wucewa hankali ya zo ya bi in ya ganewa in bai ganewa dolensa tun da yake musulmi akwai imani domin shi nassin bai imani bai rubuta nassi suna bi tare nassi duk inda ya bi imani yana bin sa shi ko yana kiran hankali suna tafiya tare to amma harkar duniya shi hankali shine a gaba zuciya da son zuciya suna taimako kamar yadda shaidanu suna tare da su wayannan kuwa mala'iku na tare da su to saboda haka ne da yake nan الشيطان يدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يدكم مغفرة منه فضل الله واسع يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب واتو شيء إلم ما فا إن با أولو الألباب يسام إلم با irin ta jiyan za a yi in dai masu son zuciya ne suka samu ilimin to kasan ake dubawa kamar da ba saman ba don akwai hijabi tsakaninsa da sama din ba sa dubawa abin da zai amfane su shi za su duba shi ne za su aikata ga ilimi da yawa amma ba za a yi amfani da shi ba saboda hankali yana duban ƙasa ne yana duban duniya ne bai duban sama wajen Allah don ba tazkiya ma ya zakarwa mai irin wannan tunani illa ulul albabi sai masu hankali wanda hankalinsa yake can sama da zuciya domin matukar hankalin yana cikin kwanson zuciya to bai zama kwaya ba kenan sai an ɓare an fito da shi daga zuciya ya sama yake zama luggu ya yake zama kwaya a matukar yana cikin jini cikin jinin zuciya to abubuwan da zai amfani zai kawo jini a jika shi za a nema matukan yana cikin jini to abin da zai kawo jini a jika a ji daɗi shi zai nema amma in ya fita cikin annuri to annuri za a nema kad ja'akum Allah nurun wa kitabun mubin saboda haka alqur'ani ke cewa duk mai neman irin wannan magani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanhi anil fahsha wal munkar wa la zikrullah akbar duk mai yin karatun alqur'ani da yawan sallah da yawan zikiri to zai samu ya kwace ya fidda zuciyarsa daga cikin wannan jini ta fita fili ta kuma cikin hasken Allah Allah nuru samawati wal ta sai zama uru an gabi kenan duk abin da aka faɗa zai ji duk abin da aka nuna masa zai gani yutul hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru ba mai wannan tunani illa ulul albabi sai ma abuta kwayan hankali
sai addu'a ne tambayoyi kaɗan kafin addu'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu zuwa ga shehu bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gari ka Allah ya ƙara wa shehu karama da ɗaukaka da basira amin maka ina so shehu yi min bayani akan wani abu da ya dame ni duk sanda na yi ɗahara na taso kuma daga baya sai fitsari ya sake fitowa ya ɓata mini sutura shin yaya lamarin yake game da tsarki na kenan in kai sau ɗaya ka riga ka saba dama haka yake maka malamai sun ce sunansa salasul bauli salasul bauli in kai alwala ɗaya sai kai sallarka ko kana cikin sallar yake ɗigawa ba komai sai dai in wata sallar ta sake dawowa maka sake wata alwala haka in na maziyi ne haka in na in na bawali ne in ka nemi magani yaƙi shikenan ka nemi magani in yaƙi canjawa shikenan sallarka ta yi amma in kai dan wazifa ne to in ka zo wajen jawhara sai ka karanta salatu fati 20 kullum
zuwa ga jawhara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tufa
zuwa ga shehu bayan gaisuwa da fatan alheri bayan haka muna roƙon Allah ya ƙara maka ɗaukaka da kuma ƙarin yarda bayan haka don Allah muna roƙon du'a'i game da wasu cututtuka da suke gare mu da kuma roƙon iyayenmu a gafa a musu addu'a Allah ya musu gafara Allah ya yi muku bala'in cututtuka Allah ya yi wa Najeriya gaba kiɗe bala'in cututtuka Allah ya yi musulmi duk inda suke bala'i Allah ya yi musu wanda suke yaƙi Allah ya taimake su Allah ya yi musu bala'i mu ne hajiya zaria da hajiya iyantu tudun wada zaria ga sadaka naira hamsin hamsin na ma'aikata Allah ya biya bukata amin Allah ya ji kanmu amin Allah ya ji kan iyayenmu amin sai da saura ne eh akwai saura kuma Allah sai kuma hajiya dudu ta aiko da sadakan naira goma ta soya mata addu'a.
Na saka da ni.
Amin hajiya aminatu mata miji yawa ita ma daga kulma mashi ta aiko da sadakan naira hamsin tana soya mata addu'a. Sai kuma hajiya binta abubakar ita ma ta aiko da sadakan naira goma tana soya mata addu'a.
Dukansu Allah biya musu bukatu Allah saka musu da alheri.
Sai akan Allah sai magana ni ne dai dan wazifa ne kuma akan Allah kwana wani lokaci sai ba na samun dama yin zikirin jama'a. to shin idan magaraba ta yi za a rama ne bayan rana ta wadu ko kuwa ya wuce ginin ban yi ba wato in mutum bai yi zikirin juma'a ba ya yi asara babba amma dole a biya lazumi dole a biya wazifa amma zikirin juma'a mutum ɗaya ne kawai ce za a biya shine a cikin sabbin shehu tijjani shine kunsusi
alhamdulillah alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da iyayen da malamu da malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ji ga musulmi maza da mata rayu da mutattu Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu ya kiyaye mana kasar mu ya dauka musulunci ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah taimaki gaskiya Allah karya karya Allah taimaki gaskiya Allah karya karya Allah taimaki gaskiya Allah karya karya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
يا ربنا